إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta yi daidai da rana 21 a watan zulfada jira 1446 wanda ya daidai da ranar 19 ga watan 5 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu cikin littattafai na aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine littafin alfiqhul muyassar shine littafin sharhu aqidati tahawiyya sharhu aqidati alwasitiyya na al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-usaymin alayhi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al-aqidatu alwasitiyya na sheikh al-islam ibn taymiya alayhi rahmatullah wanda wannan ne zai zama majalisi na goma sha bakwai cikin jerin karatutukanmu na wannan littafi muna nan cikin gaban farko da yake magana akan alqawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi na asali na tushe game da imani ko a cikin imani da sunayen Allah da sifofinsa inda har yanzu muna kan gaban farko da yake cewa wa min al-imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasulahu abinna wa wasafahu bihi rasuluhu من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل akan wannan gabar muke har yanzu yana daga cikin imani da Allah shine imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi manzansa kuma da abinda manzansa ya sifata shi da shi ba tare da tahrifi ba mun ji menene ma'anan tahrifi a karatutukanmu na baya wala ta'til haka kuma ba tare da ta'atili ba shi ma dai mun ji menene ma'anan ta'atili a karatunmu na baya wa bin gairi takyifin to muna kan gabar da take magana akan takyifi a inda yake cewa takyif in aka ce takyifi a shine ambaton abin da ya shafi kaifiya akan ce kaifa yaya ki kaifa haluka yaya halinka yake ana tambaya akan kaifiyar halinka to siffofin Allah ana sanin ma'anansu amma ba a sanin kaifiyar kaifiyarsu to amma a wajen tabbatar da sifar lafazin da ma'anar wannan wajibi ne a yi haka a tabbatar wa Allah wannan sifar da ya tabbatar wa kansa ko manzonsa ya tabbatar masa a tabbatar da lafazin a tabbatar da ma'anar lafazin a larabci ma'anansa ta zahiri wadda take zuwa za a tabbatar da ita amma in aka ce yaya kaifiyar take to nan ne za a fawwala nan ne za a fawwala ahlus sunna wal jama'a ba sa kayyafa sifofin Allah ba sa ambatan kaifiya madogaransu a kan wannan su ne a nassoshin alkur'ani da sunna da kuma dalilai na hankali a darasin da ya gabata man karanta nassoshin alkur'ani da sunna a alkur'ani allah ta'ala ya ce kar mu faɗi wani abu da ba mu da masaniya game da shi game da allah wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'alamu kar ku faɗi wani abu ga Allah wanda ba ku da ilimi a kansa Allah ya hana mu yi wannan to duk abin da baka da ilimi a kansa Allah ya hana bin diddigin sa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm shi ma Allah ya hana karka bi diddigin abin da baka da baka da ilimi a kansa dalilai na hankali mun ambaci cewa kaifiyar abu ba a riskarta sai ta ɗayan hanyoyi guda uku kaɗai ake iya riskar kaifiyar abu yadda yake ko dai zama ka gan shi da idanka ta nan ne za ka iya ganin kaifiyar yadda ka gan shi na gan shi da kaifiya kaza ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ko da kaifiyar da ka gan shi sai ka faɗi yadda ka gan shi ko kuma ta hanyar ganin wani abu mai kama da shi wani abu mai kama da shi sai ka ce to tun da kaman su ɗaya to in naga wannan kamar naga wancan ne yana kana iya gane kaifiyar wancan ta hanyar ganin wani abu mai kama da shi shi kuma Allah laisa ka mislihi shay ba wani abu da yake yin kama da shi balantana ka ga wani abu da ya kama da Allah har ka gane yadda kaifiyar Allah take ko sifar Allah take ta hanyar ganin wani abu mai kama da shi to ba yi da tamka walam ya kullahu kufuwan kufuwan ahad ko kuma hanya ta uku shine ka samu labarin kaifiyar ta hanyar labari na gaskiya ta hanyar labari na gaskiya a baka labari ga yadda abin yake kuma labari na gaskiya wanda ya baka labarin kuma ya baka labarin gaskiya to Allah bai faɗi yadda kaifiyar siffofinsa yake ba manzan Allah kuma bai faɗi yadda kaifiyar siffofin Allah suke ba to kaga baka da inda kuma zaka je ka samo yadda kaifiyar siffar take to da wannan dole ne ka fawwala kaifiyar siffofin Allah in an ma tambaye ka an ka ce wato alkaifu mashhur sanin yadda kaifiyar take wani abu ne jahiltacce to shi yasa sai malam ya kawo maganin imamu malik da aka yi masa tambaya game da kaifiya wadda daga kanta maka tsaya a darasin da ya gabata bayan ya ambaci maganan wani daga cikin magabata da ya ba da amsa mai kyau da yake cewa ma'anar faɗar mu biduni takyif za mu ambaci sifofin allah ba tare da takyif ba ya ce laisat ma'anahu allah na taƙi da laha kaifiya ba wai ana nufin kar mu ƙudurce kaifiya ba kar mu kudurce a ranmu cewa sifofin Allah suna da kaifiya ba haka ake nufi ba bal la taqilu laha kaifiya za mu yarda duk wata sifa ta Allah tana da kaifiya lakin al manfa ilmuna bil kaifiya amma abinda za a kore masaniyar mu game da kaifiyar da bishi li anna istiwa Allah ala al arsh la shakka annahu abnan anna lahu kaifiya domin daidaiton Allah akan al arshi ko shakka babu yana da kaifiya lakin la tulam sai dai ba a santa ba kaifiya ce da ba a saninta haka nuzul dinsa minas sama'i abinnan ila sama'i duniya saukowarsa zuwa sama ta duniya tana da kaifiya lakin la tu'lam me yasa da annahu ma min mawjudin illa wa lahu kaifiya duk wani abin da yake samamme ne in dai an yarda samamme ne to yana da kaifiyar samuwa yana da kaifiya lakin haƙar takunu ma'luma sai dai kaifiyar tana iya zama sananniya wa qad takunu mashhula kuma tana iya kasancewa jahiltacciya lalle amma akwai ta ita kaifiyar idan kaifiyar sifofin Allah jahiltacciya ce shi yasa yace su'ila al-imam malik rahimahullah an tambayi imam malik Allah ya ji kansa an qaulihi ta'ala game da fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi suratu taha aya ta biyar sai mai tambayar yace masa kaifa istawa يا يا يديديتا فأطرق مالك رأسه حتى ألاه الأرق إمام مالك da yaji wannan tambayar da bai taba jin irin ta ba kun baya ma tunanin za a yi ta sai abin yayi masa nauyi ya sun kuyar da kansa ƙasa har sai da zufa ya karyo masa saboda mun da mutane ne da suke ganin girman Allah duk wani abu da zai taba janibin ubangiji to abin wannan yana sa su cikin damuwa ya sun kuyar da kansa ya kasa magana sai da zufa ya karyo masa sun rafa a rasahu can sannan ya ɗago kansa wa ƙala sai ya ce alistiwa'u gairu mashhur daidaito abu ne wanda ba jahiltacce ba an san yadda ake daidaita abu ne sananne a larabci ai min haisul ma'ana ma'lum ta fuskar ma'ana idan aka ce daidaito abu ne sananne li'annan lokacin arabiyyata bai na aidina saboda yaren larabci gashi nan a gabanmu da shi ake amfani da shi aka saukar da alkur'ani da aka kullul mawadi illati waradat fi hastiwa dukkan gurere da kalmar istiwa'i ta zo a cikin alkur'ani mu'addatun bi ala za ka ga ta yi ta'addi ne da ala za ka sabu ta yi ta'addi ne da ala arrahmanu alal arshi tawa sun mastawa alal arshi haka da ala da ala za ka yi ta gani ma'ana ha al'ulu ita kuma ma'anar ala ɗin na al'ulu shi ne ɗaukaka a kan abu ya ka ce alkitabu alal maktabi littafin yana mai yana kanta yana ya ɗaukaka a kan tabulkin yana samanta ita ce ƙasa shi ne sama shi ne ma'anan ala inda kalmar istiwa'i ta yi ta'addi da ila to nan suna fassara ta da ma'ana alƙasdu nufatar abu kamar da ya ce sun mastawa ila sama'i fasawahunna saba a samawat ko haka ne ayar a cikin suratul bakara su mastawa ila sama sannan sai ya nufaci sama bayan ya gama halittar ƙasa kai fata kuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat kenan thumma stawa ila as-sama da ya ta'addi da ila sai zama ma'anansa sai ya nufaci sama ya nufaci halittar sama sai daidaita su sammai bakwai amma a inda ya yi ta'addi da ala to yana nufin ɗaukaka ɗaukaka a kan sammai ɗin sun mastawa alal arshi sannan sai ya daidaita alal arshi a kan al'arshi shi ne ma'anansa da larabci haka ma'anan take to wannan ma'anan za ka tabbatar ba za ka canza ma'anar ba da haka da aka tambayi imamu malik faƙala sai ce alistiwa'u ghairu mashhur daidaito ba jahiltaccen abu ba ne walkaifu gairu ma'aqul amma yaya daidaiton Allah yake yaya Allah ya daidaita akan al'arshi misali a zaune ko a tsaye ko a kwance ko a tsugunne ko a gide wannan gairu ma'aqul abu ne da hankalinka baya hankalta halitta ne kamar dan adam shi ne kake iya gane kaifiyar daidaitonsa in aka ce wane yana kan gado to ko dai a kwance ko a zaune ko a tsugunne ko a kishin gidi ko a jigirce kwanciyar ma ko reran ko rubda ciki an fahimta wanda shine kaifiya kaifiyoyi da dan adam yake kwanciya akan akan gado misali in aka ce wani ya daidaita akan kujera to mun san a zaune ko wani abu da ya kama da haka to wannan dangantar dan adam kenan da kake iya gane kaifiyar daidaitonsa amma shi Allah ba iya gane da wace kaifiya ya daidaita saboda laisa ka mislihi shay shi baya kama da komai baya kama da kowa ba za a iya sanin kaifiyar yadda daidaiton sa yake ba hankali baya iya risko shi saboda baka taba ganin Allah ba baka taba ganin wani abu mai kama da Allah ba ko baka taba samun labari na gaskiya game da kaifiyar ba haka bai da za a yi hankalin ka iya hararo yadda kaifiyar take idan ma ka hararo to ka hararo banza dan duk yadda ka kwatanta Allah to Allah ya wuce nan duk yadda ka kwakwalo ka tasawuranta maka shi to ya ya wuce nan haka ba za ka iya hararo yadda yake a kwakwalwarka ba duk abin da ka hararo ka ce Allah haka yake shirme ka hararo hayaniya ka hararo ba abin da ka gano domin za ka yi imajinansa ne da wani abu da ka taɓa ganinsa ko ka taɓa jin labarinsa shi kuma Allah ba haka yake ba shi laisa ka mislihi shay لأن الأقل لا يدرك الكيف saboda shi hankali baya riskar kaifiyar fa idan tafad dalilu sam'i wal aqli anil kayfiyya to idan dalili na nassi qur'ani ko hadisi ya koru haka dalili na hankali ya koru game da kaifiyar ba a samu dalili na nassi ba ko qur'ani ko sunna ba dalili da ya nuna kaifiyya haka kuma a hankalce ba ma iya risko kaifiyar to wajabal kaffu anha ya zama wajibi ku ture min tsoron sauran samaniyan ga a tura mishi ko ba kwajin abin da nake cewa wanga sauran shi za a abin a ture shi wajabal kafu an hau idan har hankali ya kasa riskar kaifiya kuma ba a samu dalili a nasi ba wajabal kafu an ha to ya zama dole a kame ba za a faɗi yadda kaifiyar take ba wal imanu bihi wajib kuma ka yi imani Allah ya daidaita akan al'arshi wajibi ne me yasa imani ya zama wajibi ne anna Allah akhbara bihi an nafsi domin Allah ya bayar da labari game da wannan akan kansa fa wajaba tasdiquhu to dole ne ka gaskata Allah shine al-imanu bihi wajib dole ka gaskata Allah ka yi imani da abin da ya faɗa wa su'alu anhu bid'a sannan tambaya game da yadda kaifiyar take har kai tambaya yaya Allah yake saukowa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi yaya wannan bid'a ne bid'a ne ya sa lamba yace sahihun wannan asar na Imam Malik ya inganta zuwa ga Imam Malik ذكره الذهبي في العلو في, في العلو وصححه Imam Zahabi ya ambace shi a cikin al'ulu ya kuma inganta shi wa sahahahu aidan al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala fi muktasar al-ulu albani da ya iktisar din littafin ulu din a ciki kuma shi ma yace hadisin ingantacce ne da lamba ta 141 yace wanzur fathal bari lil hafiz ibn hajar haka ka duba fathul bari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani a kitabu tauhid babu wa kana arshuhu alal ma haka ya bude babi wa huwa rabbul arshil azim a wannan babun zaka samu hadisin cewa hadisi ne ingantacce zuwa ga imamu malik mala yace wa su'alu anil kayfiyati bid'a zaka tambaya game da kayfiyar yanda sifar Allah yake wannan bid'a ne me yasa ya zama bid'a li anna man hum ahrasu minna alal ilmi ma sa'alu anha domin waɗanda suka fi mu kwaɗayin ilimi suka fi mu tsananin kwaɗayin ilimi wanda su ne sahabbai ba su tambayi manzan Allah game da kaifiyar ba da manzan Allah ya sanar da su wa'annan sifofin duka ba wanda ya tambaya cikin sahabbai yaya daidaiton Allah yake yaya zuwansa yake yaya kazansa ba wanda ya tambayi manzan Allah wa hubu sahabatu radiyallahu anhu wanda su ne sahabbai su suka fi mu kwaɗayin ilimi inda wani abu ne da ake da buƙatar sanin kaifiyarsa da su za su tambaya da sun riga mu tambaya lamma qala Allahu istawa ala al-arsh a lokacin da Allah yace istawa ala al-arsh ya daidaita akan al-arsh suratul araf aya ta 54 arafu azmatallahi azza wa jal sahabbai sun riga sun san girman Allah kuma sun san baya kama da kowa wa ma'ana al-istiwa ala al-arsh kuma sun san me ma'anan daidaito akan al-arsh wa annahu la yumkinu an tas'ala kayfa istawa kuma abane da ba zai yiwu ba ka yi tambaya yaya Allah ya daidaita ba zai kai wannan tambayar ba da annaka lan tudrika zalik domin baka iya riskar hakan baka iya riskar yadda abun yake da haka sahabbai ba su tambaya game da wannan ba da haka mu ma a yanzu fa nahnu idza su'ilna idan an tambaye mu game da kaifiya fa naqulu hadha as-su'alu bid'a sai mu ce wannan tambayar bid'a ne haka kawai zaka ce karka shiga ba mutun amsa kun ce Allah yana saukowa to ya yake saukowa sai ka ce wannan tambayar da kai bid'a ce ba kokari zaka yi na bashi amsa ko kuma kaza kaza kaka ba kanka wahala to wannan tambayar da kai bid'a ce yawa kawai ita ce amsar sa yana tambayar kai yaya hannun Allah yake to ki kai bid'a ai haka suke cewa in ka ce Allah kaza to yaya to shikenan nan kai bid'a وكلام مالك رحمه الله لكن ما قال الإمام مالك الله يجيك أنصد رحمه ميزان لجمع الصفات لجميع الصفات ما أونيني قمد دكا صفوف الله فإن قيل لك مثلا إذا أكتشي مك على المثال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا الله ينا سوقوا وزوا سمة الدنيا كيف ينزل يا يا يكي سوقوا سيك بعد أمسى دتشوا فالنزول غير مشهور saukowa abu ne wanda ba jahiltacci ba wal kaifu ghairu ma'qul amma yadda Allah yake saukowa abu ne da hankali baya riskarsa wal imanu bihi wajibun kuma imani cewa Allah yana saukowa tunda manzon Allah ya faɗa wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambaya akan yaya Allah yake saukowa bid'a ne amsar da zaka bayar kenan ka gama kar ka ƙara komai wallazina yas'aluna su kuma waɗanda suke tambaya kaifa yumkinu nuzulu wa sulusul layli yantaqilu yaya ma za a yi a ce Allah zai sauko a sulusun dare na ƙarshe bayan sulusun dare ɗin yana cirata daga wani guri zuwa wani guri sulusun daren Nijar ba shi ne na Amerika ba sulusun daren Amerika ba shi ne na Saudiya ba sulusun daren Saudiya ba shi ne na China ba to yaya Allah yake so a wani sulusun ne a sulusun maka ko a sulusun daren Nijar ko a sulusun daren China ko a na Amerika ne yake saukowa wace amsa za ka baya wannan ɗan bida'ar yi maka wannan tambayar fataƙulu sai ka ce a su'alu haza bida'a shikenan wannan tambayar da kai bid'a ce karka shiga wani cewa ai kaza kaza sulusun dare kaza to ai shi Allah ka ba ba kanka wahala kai haka ka shiga wahala karka ba kanka wahala karka yi na wani malami a Najeriya shi da aka tambaye shi aka ce kun ce idan kuna wazifa kuna shimfiɗa kyalle manzo Allah yana zuwa ya zauna akan wannan kyalle naku na wazifa to magariban Nijar da ta Najeriya da ta Senegal da ta kaza daban-daban sannan kuma a Nijar din ma a gari daya sai ka samu masallaci 17 ko 20 duk ana wazifa to a wani kyalle yake zama a cikin su a cikin wani kyalle yake zama sai sai sai ba da amsa yake kasa shi ba akwai shi da kwatance kwatance duk da yanzu kwatance kwatancen sun kare yana na yayi shiru akwai shi kaman babu shi sai ke cewa ai abin nan da manza Allah da idda shedan wa ya yi daraja haka ta manza Allah ya yi daraja ya ce to shedan duk wanda ya aikin laifi duk inda yake sai a ce shedan kuma shedan ɗin guda ɗaya ne to shedan ma ya rarrabu balantana manza Allah sai aka yi kabbara Allahu akbar wai mala ya kawo hujja ita kuma ga talabijin gidanka talabijin gidanka talabijin mai ba da labarai guda ɗaya ne amma ko ina in ana ba da labarai shi ne can shi ne can shi ne can balantana wanzu Allah bature ma ya to kakka shiga ka ba kanka irin wannan wahala kakka shiga ba kanka irin ba kanka irin wannan wahala shi Allah shi ne yake da almasarul ala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye ma sahabbai ba su nakalto cewa yana rarrabuwa kashi-kashi a lokacin da ake da bukatar sa'anan da can da can yana kuba yana sulhu kuma yana madina yana bada sallah ba a samu wannan ba ko an taba samu ya tafi kuba sulhu amma a nan lokacin sallah yayi ana tura abubakar ya bada sallah ana cewa dan jira a gani in manzo Allah zai zo har dai aka ga lokaci ya tafi bai zo ba abubakar ya kabbarta sallah ana cikin sallah sai ga manzo Allah ya zo tana abubakar ya jawo baya ya ba wa manzan Allah suka ci gaba da sallah wani abu ne sananne to kamata ya yi in wannan abin da shi wannan ɗaya ke faɗa na cuwa-cuwa abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzan Allah iko a kansa tun a duniya to lokacin ne sai aka kawo manzan Allah yana kuma yana sulhu sannan yana nan yana ba da sallah a masallacin madina sannan kuma ba sai an tura masu da'awa a wani gari ba kawai sai sai ko ina ai ta ganin sa da inda manzo Allah yake kawai sai a ganin yana ce yana wa'azi can yana ce yana ba da sallah can yana ce yana jihadi ba sai ya bar ibnu ummul maktum a Madina ba sai ya zamna nan Madina yana tsaron Madina kuma ya tafi jihadi duk manzo Allah bai wannan ba sai yanzu sai bayan rasuwarsa sai ka karkasa shi ka ce yana ci ne can shi ne can kuma kana kwatantawa da shedan shi shedan din dan adam ne ba dan adam bane kuma shi kan shi shaɗin a yana da mataimaka ba shi kaɗai ba ne yake yin aikin yana da mataimaka da suke kama masa shi kansa mai maganar ma in ka kwatanta watakila ma wani shaɗanin ne wanda yake kama wa shaɗan ɗin to da shaɗanu akwai aljanu akwai na mutane to kaga wannan duka kwatance-kwatance ne da shi suka bi suka yi tabbatar da mutane to karka shiga irin wannan kwatanin ai shi Allah ba kamar kowa yake ba ta iwa yana China ya sauko a karka shiga wannan kawai kace masa wannan tambayar mece ce bid'a ce kenan ka gama da shi to wannan tambayar da kai bid'a ce فتقول السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنه يا ذاك يتنبيا game da abinda sahabbai ba su tambaya game da shi ba alhali su manzo Allah ya fara gaya wannan magana amma ba su tambaya akan wannan ba wahum ahrasu minka alal khairi kuma in alkhairi kake nema a cikin wannan tambayar sun fika kwadayin alkhairi amma ba su yi wannan tambayar ba wa alal ilmi bima yajibu lillahi azza wajalla sun fi ka tsananin kwaɗayi game da ilimi da masaniya game da abin da ya waje ba a tabbatar wa Allah da abin da bai kamata a tabbatar masa ba sun fi ka kwaɗayin ilimi game da wannan amma ba su yi tambayar ba walasna bi a'lami min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walasna bi a'lama min rasuli sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka ce masa kuma mu bi mu fi manzan Allah ilimi ba fa huwa lam yu'allimhu kuma shi bai ilmantar da su kaifiyar ba fasu'aluka hadha bid'a haka wannan tambayar taka bid'a ce walaula annana nuhsinu dhanna bika sai ka dan kara masa ka dan abin nan dinsa kace ba dan muna kyautata maka zato ba la qulna ma yaliqu bika bi annaka rajulun mubtada da mun ce maka la qulna da mun ce ma yaliqu bik la qulna ma da mun faɗi abin da yafi dacewa da kai da mun faɗi abin da ya dace da kai bi annaka rajulun mubtada cewa kai mutum ne dan bid'a amma kyautata maka zato da muke yi shi yasa ba za mu faɗi haka ba wannan na dan janyo shi ko ya shiga taitayin sa dan muna kyautata maka zato ne amma da mun faɗa maka abin da yafi dacewa da kai mu ce kai dan bid'a ne wal imamu malik shi imamu malik rahimahullahu ta'ala qala cewa ma araka illa mubtadi'an kai da kai wannan tambayar ba na ganin ka face dan bid'a sun ba amara bihi fa ukhraja sannan yayi umarni aka dauke shi akai waje da shi li'anna as-salafa yakrahuna ahla al-bid'i wa kalamahum wa atiradatihim wa taqdiratihim wa mujadalati wa mujadalatihim saboda su salaf magabata irin su Imam Malik suna kyamar dan bid'a ba kamar mu bane yanzu da muke cewa dan hada kai da su a dan hada gwiwa bai komi ai sai dan a jawo su ne na a samu zaman lahiya dan hada kai da su su salaf ba haka bane albasa ce bata yi halin ruwa ba har muke ganin sai mun haɗu da su mun haɗa kai da su sannan za mu samu abin da muke da bukata ba abin da za ka samu in ka haɗa kai da ɗan bida illa khabalin face taɓewa da koma baya laukara yufikun ma za dukun illa khabalin wala auda u khilalakum yabuna kumul fitna inda za su za ku haɗa kai da su ku fita tare da su don yin wata muhimma ta addini ba abin da za su ƙare mu ƙara muku face taɓewa da koma baya kuma da su yi ta shiga tsakaninku suna raba kanku suna neman jefa fitina tsakaninku yadda ka san ɗabi'ar munafikai haka ɗabi'a su take ba wata maslaha da za a samu in dai dan a haɗa kai ɗan bid'a ne wanda kake ganin alamu alamun zai janyo watakila an ja shi ne da romo ko da kuɗi ko kaga alama zai janyo jahilcin nashi bai abin nan jahilcin nashi basit ne ba jahilin murakkabun bane ne yana da ɗan dama-dama kana iya kusantarsa da ihsani da kyauta da kyautatawa don ka janyo shi fa in ji sunna shi ma in kaga yayi nisa sai ka kyale shi amma haɗa gwiwa da ɗan bid'a ko ta hanyar kai abota ne da shi ko haɗa majalisin zama da shi na tattaunawa da hira wata fada duk wannan koma baya ne ga ahlus sunna ci baya ne ga ahlus sunna tabewa ne ga ahlus sunna rauni ne ga ahlus sunna rauni ne inda an ce maka wannan mutum ne mubtada to fa yajibu hijranu abinda yake wajaba kawai ka kaurace kaffa kaffa sai abinda ya zama dole sai abinda ya zama dole haka magabata suke li'anna as-salafa yakrahuna ahla al-bid'i kyamar yan bid'a suke wa kalamahum kyamar maganan su suke wa tiradatihim kyamar fitona fitan su suke irin kai magana su kalubalance ka kyamar wannan kalubale na su suke ba sa kyama dan sun san za su yi kalubale ne irin na bid'a irin wannan tambayar da aka yi Imam Malik wa taqdiratihim duk wani taqdir din wani abin da za su kaddara su kwatanta salaf kyamar wannan suke kuma jadalatihim haka kyamar jayayya ma suke da su ka tsaya ma kana jayayya dan bid'a irin wanda za su ce a fito ayi muqabala musamman yan zamanin nan masu san shuhura sai a ce a hada a hada ku a radio kaza a haɗa ku a radiyo ku fito live mutane suna bibiyar ku kana faɗa yana faɗa sai ya jefo wata shubha kuma ka kasa warware ta kuma ga ka a bainan nasi a idan taron duniya ya jefo shubha ka kasa warwarewa wannan kaga ba karamin illa bane tunda abin da zai jefo din na shubuhohi ba san ba lalle ya zama ka san su ba ko da duk wani bahasi da zaka yi da bincike da wane ne tana yi wa ya jefo wani kalubalen da ba za ka iya warware shi nan take ba kana buƙatar sai ka koma ka yi nazari kuma a nan muhallin da kake ba za a baka damar yin wannan nazarin ba in ka karyata baka da hujja in ka yi shiru kuma kaman ka yarda da abin da ya faɗa ne to kaga nan matsala ne matsala ne tsakanin karaɗan bid'a ya faɗi su faɗi shubuhohinsu ku karanci shubuhohin ku hau yi wa'azi ku warware shubuhohin ku yi wa mutane bayani abinda suka faɗa ɗin ku yi rubdugu akan wannan shubaha da suka fesa wannan malami ya faɗa wancan ya faɗa wancan ya faɗa ku yi bayani kafi shafi ka wuce wajen kawai amma a haɗa ku ku tattauna kai gare ka kaskanci ne kai wai a haɗa ku ku ɗan bid'a ku tattauna kaskanci ne ma kai gare ka duk yadda za su yi ta cika baki a zo a zauna a zo a yi kaza ku kyale su in ma bid'ar tasu ta yi girman da sai an haɗu to ku bari ya zama hukuma ce za ta haɗa wannan zama kamar inda aka yi a kano a 'yan shekarun baya akan wani dan bid'a ya zama hukuma ce za ta shirya zama da yawunta ta yadda in an fahimta inda gaskiya take to a ɗauki mataki akan wanda baya da gaskiya nan take amma in a zauna ne kai ka faɗa shi ya faɗa shi kenan ayi bara a tashi ba wanda zai gane komai kun yi zauna kun yi mukabalar kuma gobe ya ji ya ci gaba da yaɗa bannar shi kai ma ka je kuma ka ci gaba da wa'azin ka to me aka yi kenan a yi mukabalan a gaban hukuma wanda aka titsiye shi bai da hujja kawai a kama shi a yi masa hukunci dan a yi maganin bannarsa to irin wannan mukabalan ita kaɗai ce za ta zama magani amma ba wai ku haɗu a radiyo ku haɗu a kaza kaza kaza na wannan tattauna ba ta da wata fa'ida sai dai ka ɓata lokacinka kuma ka ɓata kawukan mabiyanka don za a yi ta jeho shubuhohi kai baka warware su ba kuma ka jefa musu shakka mala ya ce fa'anta ya akhi don haka kai ya kai ɗan uwana alaika fi hadal babi bit taslim abinda ya wajaba akan ka a wannan babi shine sallamawa fa min tamamil islami lillah azza wajal yana daga cikin cikar sallamawa ga Allah mai girma da buwaya Allah tab Allah tabhatha Allah tabhatha fi hadhihi al-umur karka sa kanka bincike a cikin irin wa'annan al'amura na sanin kaifiyar ubangiji na sanin kaddara Allah yayi kaza to yaya aka yi kaza karka kutsa kanka cikin irin wa'annan abubuwa al'amura na gaibi kakka sa kanka ciki wali haza uhadhirukum shi yasa ashek usaimin yace dan haka nake tsoratar da ku da'iman a koyaushe yana magana da ɗalibansa shi yasa nake tsoratar da ku a koyaushe min al-bahth fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi kar ku zama masu bincike da bin kwakwafi game da abin da yake da alaka da sunayen Allah da siffofinsa ala sabilit ta'annuti wat tanattu'i wa shay'in alladhi ma sa'ala as-sahabatu radiyallahu anhu har ku zama masu bincike a cikin abin da yake da alaka da sunayen Allah da siffofinsa ta fuskar ta'annuti ta'annuti shine neman wani abu na na abin nan aka ce ta'annuti shine kurewa da neman ka zamar da mutum eh kai masa tambaya dan ka zamar da shi dan ka kayar da shi shi da aka ce wa tambaya ta ta'annuti to kada kai zama mai bincike da bin kwakwafe kana tambayar malamai game da irin wannan abubuwa don ta'annuti wadda tanattu'i ko kuma tanattu'i tanattu'i shine takalluf shine kallafa wa kanka wani abu da ba dora maka ba karka zama mai yin wannan wa shay'in ladhi ma sa'ala as-sahabatu radiyallahu anhu anhum anhu karka zama mai tambaya akan abin da sahabbai ba su yi tambaya akan sa inda alkhairi ne da sun riga mu tambaya akan sa dan sun fi mu kudayin ilimi amma ba su yi tambaya ba to kar ma karka zo kana kokarin bin diddigi da tambayoyi akan abin da sahabbai ba su tambaya akan sa ba li'annana idza fatahna ala anfusina hadhihi al-abwab domin idan muka bude wa kanmu wa'annan kofofin in fatahat alaina al-abwab to wasu kofofin ne za su bude kana bude wannan kofar to wasu kofofin ne kuma da yawa za su bude wa tahaddamat al-aswar dan haka abin nan katangu da suke zagaye da wannan abin su ne za su rushe gini ne a rufe yana da ƙofa idan ka ɓalla ƙofar ka shiga to wasu ƙofofin ne za su buɗe kuma katangun da suke zagaye da wannan gurin kuma su rushe wa ajizna an dabti anfusina daga nan sai mu kasa mallakar zukatanmu ka buɗe ƙofa guda ɗaya ta bid'a ƙofofi da yawa sun buɗe katangu duka sun ruguje ta ko ina yanzu shigowa ake ta ko ina kawo hari ake nan ba za ka iya mallakar kanka ba falizalika qul sami'na wa ata'na yasa irin wa'annan al'amuran idan sun zo kawai ka ce mun ji mun yi da'a amanna wa saddaqna mun yi imani kuma mun gaskata amanna wa saddaqna bil khabar mun yi imani kuma mun gaskata labarin wa ata'na talaba mun yi da'a game da abin da aka nema daga wajen mu mun yi biyayya wa sami'na al qawla mun ji abin da aka faɗa haka za ka yi hatta taslama har sai ka kubuta hatta taslama har sai ka tsira ka kubuta wannan ita kaɗai ce manufa wannan shine abin da sahabbai suka yi da magabata kuma wannan shine abin da magabata suka fawwala kaifiya to amma yan bid'a da suka zo daga baya kamar yan bid'ar mu'tazila da jahmiya to sai suka yi tsammanin sahabbai hadda ma'anar ma sun fawwala to sai suke jingina wa magabata cewa su ahlut tafwid ne suka ce musu al-mufawwida alhali ba haka bane ba ba su fawwala ma'anar ba ba su fawwala lafazin ba abinda suka fawwala shine abinda ba su da masaniya akan sa wanda shine kaifiya وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم وأي إنسان كون متن يسأل ديكي تنبيا فيما يتعلق بصفات الله قبل أبن ديكي تعلاق هذا صفوفين الله يزوينا تنبيا أكن ونا عن الشيء يزوينا تنبيا أكن وني أبو ديكي تعلاق هذا صفوفين الله ما سأل عنه الصحابة وأن الصحابة بسي تنبيا أكن سبا radiyallahu anhum faqul sai ka bashi amsa ka ce masa kama qala al-imam malik kamar da imam malik yace fa inna laka salafan ba kai ne na farko ba kana da wani magabaci dan bid'a irin ka kana da magabacinka da ya riga ka yin irin wannan tambayar sai ka gaya masa cewa kana da magabaci as-su'alu an hadha bid'a tambaya game da wannan bid'a ne wa idza qulta dhalik idan ka faɗi wannan lan yaliha alayka ba zai naci akan yana ta tambayar sai kai masa bayani ba wa iza alaha idan kuma ya naci faqul ya mubtada to ka ce masa ya kai dan bid'a eh zai ji zafi eh ce masa ya kai gingime man dan bid'a as-su'alu anhu bid'a yawa sai ka dan kausasa a karan farko ba sai ka ce ka ce kawai ce tambayar ita bid'a ce kenan kai ba lalle zamo ka zama dan bid'a ba baiwa kayi ta ne da jahilci ko kaza ko kaza ko kaza ba za mu tabbatar maka da bid'a ba laisa man waqa'a fil bid'ati taqa'u al bid'atu alayh ba duk wanda ya fada bid'a bane bid'a take fadawa kansa zai iya fadawa bid'a cikin rashin sani cikin jahilci cikin wani tawili ko wani taklidanci ko wani abu da ya jefa cikin bid'a mutane da yawa suna cikin bid'a dubu dubu amma ta taklidanci ina nan ina shirya wani maudu'i akan bid'o'in ahlus sunnah za ka ga ahalus sunna ne amma kuma yana bida amma shi ho bai san bida ba ce waɗannan muna tsara maudu'i radda za mu fantsamo shi ba ruwanmu to wanda ta shafa dai shi ya jiyo ba da kowa muke ba sai wanda abun ya shafa yana nan muna rubuta shi wasu bidoyi sun shigo cikinmu a hankali a hankali muna yi amma fa mu ba mu san bida ba ne shi ne matsala wasu an ɗan gaggaya musu amma ba su gamsu ba za a yi bayani da dalilai duka akan wannan to kaga amma wannan ba za ka ce masa dan bid'a ba wane ne dan bid'a shine wanda yake yin bid'ar kuma ya yarda da ita kuma an kawo dalilai ya ki karba to duk wani laifi haka kafurci haka shirka haka fasikanci da sauransu duka kafin ka tabbatar wa mutum sai ka tsere masa da hujja to a karan farko idan ka ce wannan tambayar taka bid'a ne ya nace yace fa dole shi sai ka bashi amsa to nan sai ka kausasa masa ka ce ya dan bid'a dan ya zama dan bid'a a lokacin ki as-su'alu anhu bid'a tambaya game da wannan bid'a ne اسأل عن الأحكام الل- التي أنت مكلف أنت مكلف بها كي تنبيا جمد هكونت هكونت عند أك كلف مك ينسو تنبيا أكن صلى أزمي زكاة سورانسو كي تنبيا أكن أبو باد سكيد علاقة دا أكيدة وند أك كلف مك سنسو amma an tas'ala an shay'in yata'allaqu bir rabbi azza wa jal amma kai tambaya game da wani abu da yake da alaka da ubangiji wa bi asma'ihi wa sifatihi abin da yake da alaka da sunayensa da siffofinsa walam yas'al anhu sahabatu radiyallahu anhu kuma sahabbai ba su taba tambaya akan wannan ba fa hadha la naqbaluhu minka abadan wannan ba za mu yadda da shi ba ba za mu karbi wannan daga wajenka ba har abada wa hunaka kalamun lis-salafi akwai wasu maganganu ijmalan da magabata suka yi ya dullu ala annahum yafhamuna ma'ani ma anzalallah ala rasulihi min sifat maganganun da suke nuni zuwa ga cewa su salaf din suna fahimtar ma'anonin abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar suna salaf suna fahimtar ma'anonin abinda Allah ya saukar wa manzansa na siffofi abinda Allah ya saukar manzansa na siffofi salaf suna sanin ma'anar akwai maganganu da suke nuni zuwa ga wannan sun san ma'anar kuma suna tabbatar da ita abinda suke yi fawwala kaifiyar kama nuqila anil auza'i kamar da aka nakalto daga imam al-auza'i wa ghairihi da waninsa nuqila anhum an nakalto daga gare su annahum qalu fi ayati sifati wa ahadithiha suna cewa game da ayoyin da suke bayani akan siffofin Allah da hadisai da suke magana akan siffofin Allah suna cewa amurruha kama ja'at bila kaif ku gudanar da wa'annan ayoyin kamar yadda suka zo ba tare da kwatanta kaifiya ba wa hadha yadullu ala annahum yusbituna laha ma'na min wajhaini wannan yana nuni zuwa ga cewa lallai magabata suna tabbatarwa wa'annan ayoyin da hadisai da suke bayani akan sifofin Allah suna tabbatar musu da ma'ana ta fuskoki har guda biyu muka fahimci wannan al'ula ko kuma awwalan fuska na farko annahum qalu su magabata sun ce amurruha kama ja'at ku shudar da wa'annan ayoyin da hadisan da suke bayani akan sifofin Allah kamar yadda suka zo wa ma'aluman kuma abane sananne annaha alfazun ja'at li ma'ani su wa'annan ayoyin da hadisan lafuzza ne da suka zo da ma'ana kowane lafazin yana da ma'anansa a larabci walam ta'ati abathan ba su zo haka kawai abathan ba tare da ma'ana ba kowane lafazi yana da ma'anansa fa iza amrarnaha kama ja'at to idan muka shudar da su kamar yadda suka zo lazima min zalika an nusbita laha ma'ana to wannan zai zama dole mu tabbatar musu ma'ana mu tabbatar ba wa'annan ayoyin da hadisan da wa'annan sifofin da suka zo a ciki mu tabbatar musu da ma'ana wannan dole ne in dai har zamu gudanar da su yadda suka zo to dole mu tabbatar da wannan ma'anar da suka zo da ita thaniyan fuska ta biyu da zamu fahimci cewa salaf suna tabbatarwa wa'annan sifofin ma'ana qauluhum fadan su bila kaif ba tare da kwatantawa ba ba tare da tabbatar da kaifiya ba li'anna nafiyal kaifiyati saboda kore kaifiya ya dullu ala wujudi aslil ma'ana wannan yana nuni zuwa ga samuwar asalin ma'ana tunda an kore kaifiyar kenan ma'anar tana nan kaifiyar ce aka kore li'anna nafiyal kaifiyati an shay'i la yujadu lagwan wa abasu domin kore kaifiya daga wani abu ba a samun sa haka kawai da wasa ko da wargi kawai a kore kaifiya daga abu haka dan wasa ko wargi waɗanda ba zai yi ba da zaran an kore kaifiyar to lallai ma'anar tana nan amma kaifiyar ne aka kore idan kenan fa hadal kalamul mashhur inda salaf wannan magana da ta shahara daga bakin magabata as-salafu salih yadullu ala annahu yusbituna li hadhihi an-nusus ma'ana yana nuni zuwa ga cewa suna tabbatarwa wa'annan nasoshin ma'ana an gane izuwa nan malam ya kare mana magana akan kaifiya wanda ya kamata a ce mun gamsu da me ake nufi da kaifiya a nan gaba a matsayin kan ahlus sunna ana ambaton kaifiya to wannan karatun ya ishe ka ka fahimci me ake nufi da kaifiya Allah ya saka masa da alkhairi sannan muka tafi gaba ta karshe wala tamsil dama ya ce min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil to yanzu maganar tamsil din zamu shiga shine gaban karshe da yace wala tamsil ya'ani wa min ghairi tamsil haka ba tare da kwatantawa ba misaltawa fa ahli sunnah ahli sunnah yatabarrauna min tamsilillahi azza wa jalla bi khalqihi suna barranta daga misalta Allah da halittarsa la fi zatihi wa la fi sifatihi ba sa misalta shi da halitta a zatinsa ba sa misalta shi da halitta kuma a sifofinsa wattamsilu in aka ce tamsil da larabci shi ne zikiru mumasilin lishai'i ambaton wani makamanci ga wani abu a ce kaza mislu kaza kaza misalin kaza yake wa bainahu wa bainat takyifi umuman wa khususun mutlaq tsakanin tamsil da takyifi wanda muka kare bayani a kansa akwai umumi akwai khususi akwai wani yana gamewa wani kuma yana keɓanta akwai umum akwai khusus mutlaq umum da khusus ya ce li'anna kulla mumassilin mukayyifin domin duk wani mai yin tamsili to kuma yana yin takyifi kenan ma'anan tamsil ta fi faɗi ta fi zama am ta fi gamewa duk wani wanda zai yi tamsil to sai ya yi takyifi tare da takyif tare da kayyafawa amma walaisa kullu mukayyifin mumassila amma ba duk wanda zai tabbatar da kaifiya zai zama mumassil ba za ka iya kayyafa abu ba tare da ka misalta ba amma duk wanda ya misalta to sai kuma ya kayyafa li'anna takyifa saboda shi takyifi ma'anansa zikiru kaifiyatin ghairi maqrunatin bi mumasilin shine ambatan kaifiya ba tare da ka hada ta da wani makamanci ba ba tare da ka hada shi ne asalin tsawarin kaifiya ba tare da ka ce kamar kaza ba kawai sai ka ce wato da yanayi kaza ya aikata wannan abu amma ba dole ya zamo ka misalta da wani abu ba ba dole ba ne kawai kaifiyar ka fada ya zo a guje wannan kaifiya ce amma ba dole sai ka ce kamar doki ba in ka ce kamar doki to yanzu ya zama tamsil ya fita daga zama ta kifi kana cewa ya zo a guje kaman doki to yanzu ba takyifi kai ba mai kai tamsil kai amma in kace ya zo a guje to nan takyif kai saboda baka misalta da wani abu ba ya zo a guje to nan kayi takyif ka faɗi kaifiyar zuwansa amma idan kace ya zo a guje kaman doki to nan kayi tamsili ba takyifi ba kenan tamsili ya fi takyif mai faɗi shi da ya bada misali ya ce mislu an taqul misali kamar ka ce li qalamun kaifiyatuhu kaza wa kaza ina da alkalami kaifiyarsa kaza da kaza ne yanzu wannan kaifiya ka ambata fa in qurinat bi mumasilin sara tamsilan amma idan ka ce ina da wani alkalami mai kama da kaza da kaza wanda yake kaza da kaza kamar kaza sai ka ambata masa wani mumasil to yanzu ya zama tamsilan ya fita daga zama takyif ya zama tamsil kana misaltawa da wani abu to ya zama tamsil amma in ka faɗi kaifiya ba tare da ka misalta da wani abu to ya zama takyif yace mislu an taqul mislu an taqul misali kamar ka ce hadha alqalamu mislu hadha alqalam wannan alqalamin kamar wannan alqalamin yake to yanzu ya zama me tamsil ba takyif ba li'anni zakartu shay'an mumasilan li shay saboda na ambaci wani abu da yake yin kama ko yake yin misali da wani abu yake zama yake kamantacce ne da wani abu wa arraftu hadha alqalama bi dhikri mumasilihi nayi ta'rifin wannan alqalamin ta hanyar ambaton wani abu mai kama da shi to wanda shi ake cewa tamsil yanzu mun gane bambanci tsakanin takyif da tamsil yau suna kama da juna amma bambancin nasu kadan ne suna shiga juna amma tamsil ya fi faɗi wa ahli sunnati wal jama'a to su ahli sunna wal jama'a yusbituna lillahi azza wa jalla sifat biduni mumasala suna tabbatarwa Allah sifofi ba tare da kamantawa ba da wani halitta yaquluna suna cewa inna Allah azza wa jalla lahu hayatun wa laysat misla hayatina suna cewa Allah yana da rayuwa Allah rayayye ne ko ba rayayye bane Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut suna tabbatar wa Allah rayuwa amma walaysat bisla hayatina ba irin rayuwar mu ba lahu ilmun Allah yana da ilimi wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa laysa misla ilmina sai dai iliminsa ba irin namu bane lahu basarun yana yana da gani Allah yana yana da sifa ta gani wa laysa misla basarina abinna amma ganinsa ba irin ganin mu bane ba lahu wajhun yana da fuska wanda ya faɗa kullu shay'un halikun illa wash illa wajhuhu komai zai kare ya lalace sai fuskarsa walaisa abin nan walaisa misla wujuhina sai dai fuskarsa ba irin fuskokinmu bane lahu yadun yana da hannu kamar da ya tabbatar yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsuta tani gashi na a qur'ani wallazi nafsi biyadihi manzo Allah yana faɗa amma walaisat misla aydina amma hannayensa ba irin namu bane wa hakaza to haka zaka yi ta ambata wa hakaza jami'u sifat haka dukkan sifofin Allah suke ko da sun yi tarayya da namu a suna to a bisa ga haƙiƙa ne ba ba ba ɗaya suke ba ba iri ɗaya ba ne ya ƙuluna suna cewa inna allaha azza wa jalla la yumasilu khalqahu allah baya kama da halittarsa haka salaf suke cewa haka ahlus sunna suke cewa allah baya yin kama kamantacciriya da halittarsa fima wasafa bihi nafsahu abadan a cikin duk wani abu da ya sifata kansa da shi baya yin kama da halitta ko da ko sifar sunan sifar ya zo ɗaya walahum ala zalika adillatun sam'iyya wa adillatun aqliyya suna da dalilai na nassi akan wannan kuma suna da dalilai na hankali alif al adillatu sam'iyya dalilai na nassi da suke da shi wa'annan dalilan tanqasimu ila qismaini suna kasuwa gida biyu khabarun wa talab akwai dalilan da labari ne suka zo da shi akwai dalilan da kuma talab ne in aka ce talab yana kunsar umarni ko hani ko tambaya duk wannan talab amma ya ce khabar shi ne labari yadda za ka bambanta jumla khabariya da jumla insha'iyya jumla khabariya ita ce wadda za ka ita ƙarya ne ko gaskiya ne kamar yanzu in ce maka an yi gobara wuri kaza kada a ita ƙarya kada a cewa mai gaskiya amma idan na ce wani tashi ɗibe mun ruwa za ka ce ƙarya ne za ka iya ƙaryatawa wane tashi ɗiba mun ruwa wane karka sake yin karya ko kuma wane karka yi kaza ba za ka karyata ba wannan saboda hani ne ko kuma or ko yi maka tambaya yi maka tambaya ce ina wane kwana biyu ban gan shi ba sai ka ce karya kaga wani ai ba babu alaka to jumla insha'iyya ita ce wadda ba za ka iya gaskata ta ko ka karyata ba sai dai ka bada amsa in tambaya ce ko ka yi aikata in umarni ne ko ka bari in hani ne amma ita jumla khabariya ita ce wadda za a baka labari to wannan ita ce kake iya cewa eh ko a'a ko ka karyata ko ka gaskata to an samu dalili na labari an kuma samu dalili na talab fa min al-khabar dalili da aka samu na labari qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala laysa kamislihi shay'un ba wani abu da yake yin kamantacce niya da shi suratul shura aya ta 11 fal ayatu fiha nafyun sarihun litamthil a cikin ayar akwai korewa a fili a sarari game da kamantacce niya tsakanin Allah da halitta wa ƙauluhu da faɗinsa hal ta'alamu lahu samiyya shin ka san wani takwara a gare shi a suratu maryam aya ta 65 babu fa inna haza wa in kana insha'an to wannan ayar duk da a zahiri zaka ga kamar insha jumla ce insha'iyya tunda tambaya ce akai lakinnahu bi ma'anar khabar amma da ma'anar labari take li'annahu istifhamun bi ma'anar nafi saboda tambaya ce da ma'anan korewa ma'anansa la ta'lamu lahu samiyya eh baka san wani abin nan takwara ga Allah ba tambaya ce amma ma'ananta korewa zaka ita ma jumla ce khabariya wa qawluhu da fadin sa walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba wani ɗaya da yake tamka a gare shi a suratul ikhlas aya ta 4 fa hadhihi kulluha tadullu ala nafi al-mumathala wa'annan ayoyin duka suna nuni zuwa ga kore kamantacceniya wa hiya kulluha khabariya kuma ayoyi ne dukkanin su da suke zo suka zo da labari wa amma talab amma abin da ya shafi al-adilla at-talabiyya dalilai na talab kamar wanda zaka ce jumla insha'iyya fa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi a baqara ayata 22 kar ku sanya wa Allah kishiyoyi ma'ana baya da su an gane wannan ba ya da ba wani da yake yake kishiya gare shi shi ne ce ai nuzara mumafilin shi ne ku sanya masa tsararku wanda suke makamanta a gare shi wani tsara ga Allah wani kishiya ga Allah kar ku sa masa wannan wa qala kuma yace fala tadribu lillahi al-amsal kada ku bugawa Allah misalai ma'ana kada ku rika misalta Allah da halittarsa suratul nahl aya ta 74 faman masala Allah bi khalqihi duk wanda ya misalta Allah da halittarsa faqad kadhaba al-khabara to hakika ya ƙaryata labarin da Allah ya bayar wa asal amra kuma ya saba ma umarnin da Allah ya bayar ya saba wa me umarni Allah ya ba da labarin cewa baya kama da kowa sannan ya hana a kwatanta shi da wani to kaga idan kai to ka ƙaryata labarin kuma ka saba umarnin da ya bayar shi yasa yan ciwaciwan bidi'a da suke kawo irin wannan misalin misali idan kai magana suka ce suna da shehunai wanda sai an bi ta kansu a ga Allah suna da shehunai guda 313 dole sai ka kama guda idan kana son ka isa ga Allah dan baka isa ka ga Allah ba sai ka bi ta kan wani shehi su ne masu daraja za su iya gaya wa Allah shi kuma sai ya faɗi naka bukatun amma kai baka isa ka tunkari Allah ba a matsayinka na ba kowa ba sai su ce to amma ai ga misali ai ga ga gwamnati nan ko shugaban kasa ko wani babban mutum ai baka isa ka ganshi ba sai ka bi ta kan makarabansa wani wani ta kan protocol din shi wane ne wane ne kafin ka iya ganin sa suka ce to ga misali nan dan adam ma ba za ka isa baka isa ka ganshi ba saboda ya kai wani matsayi na girma sai ka bi ta kan wasu balantana Allah to kaga wannan tashbihi ne irin wannan tashbihin shirka ne shine Allah ya ce fala fala ayan nan da muka karanta a menene ayar take cewa fala tadribu lillahi al-amsal ne ko menene fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga wa Allah misali to irin wannan misalin ne Allah yake korewa dan ya zaka kwatanta gwamnati dan shugaban kasa da Allah matsayin su ɗaya ne yadayin su ɗaya shi gwamnati kafin ka je gurinsa bai san me zai kai ka ba bai san da wace manufa za ka zo ba da mugunta za ka zo ko da alkhairi bai sani ba sannan mai yiwa ya shagaltu da wasu abubuwa masu muhimmanci wanda ya fi abin da kai ka zo da shi muhimmanci in an ga abin da ka zo da shi ba shi da muhimmanci sai a kore ka sai ka je sai wata rana amma shi Allah ba wani abu da yake shagaltar da shi daga wani abu sannan kuma ka isa ka je ka tunkari Allah don ka cutar da shi amma shi wannan shugaban yana tsoron ka cutar da shi ta iwa ka ɗauro wani bam a jikinka ba asali dole a bincike ka amma shi Allah bai buƙatar a bincike ka ya san da me ka zo kafin ma ka faɗi abin da yake zuciyanka ya san mine ne kaga shi misalta Allah da irin wannan kamar shugaban ƙasa ne kaza kaza kaza wannan ba daidai bane to irin wannan misalin in ka bugawa Allah shi ka ƙaryata labari sannan kuma ka saba wa umarni ولهذا أطلق بعد السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه شيسا سلف سكا سكي مغانا سكا فرطة شوى دوان دا يمثل تألا دواني دكا تكين حالتا سياكا فرطة يا إيمي ياكا فرطة فقال نعيم بن حماد الخزائي نعيم بن حماد الخزائي شيخ البخاري وان مال من بخاري رحمه الله الله يجيك أنسى رحمه يتي من شبه الله بخلقه فقد كفر دوان دي كمان تألا دا حالتا رسطو حقيقة ياكا فرطة لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وإصيان الطلب saboda ya haɗa laifi guda biyu ya haɗa tsakanin ƙaryata labarin da Allah ya bayar ya ce Allah ya bada labari ya ce laisa ka mislihi shay ya ƙaryata wannan labarin wa isyani talab kuma ya saba wa umarnin da Allah ya bayar fala taj'alu lillahi andadan fala tadribu lillahi al-amsal ya ƙaryata wa'annan ko kuma ya saba ma wa'annan umarnin to shi yasa ya kafurta nan ya sa lamba yace sahihun wannan asar zuwa ga wannan malamin Nu'aym bin Hammad sahihi ne sahahahu al-Allama al-Albani Allamatu al-Albani ya inganta shi rahimahullah fi muhtasar al-Ulu a muhtasar al-Ulu juz'in abin a shafi na 184 haka kuma ya ambace shi a shafi na 66 min nafs al-kitab a cikin littafin takmilatu ibaratihi rahimahullah cikon maganarsa dan mala ya kawo dan guntu ne cikon maganar wahiya shine man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar duk wanda ya kamanta Allah da halittarsa hakika ya kafurta wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafara haka wanda ya inkarin abinda Allah ya sifata kansa da shi shi ba ya kafurta walaysa ma wasafa bihi nafsahu wala rasulahu tashbihan sannan kuma abin da shi Allah ya kwatanta kansa da shi manzansa ya sifata shi da shi wannan abin ba tashbihi bane ba a ce masa tashbihi dan Allah ya kwatanta kansa da wata sifa ko manzansa ya kwatanta shi da wata sifa wadda irin wannan sifar akwai ta a tattare da halitta wajen suna wannan baya nuna an yi tashbihi summa naqala qawlan akhbara li isako akhara summa naqala qawlan akhar sannan sai ya nakalto wata magana ta daban li ishaq bin rahuya ta ishaq ibn rahuya وهو قوله هو نشين فدرس إنما يكون التشبيه تشبيهي كدي ينا كسن شواني إذا قال يد مثل يدي إذا متي يتي الله ينا دهنو إرن نوا أو سو سمع كسمعي كو الله ينا دجي كمرجينا فهذا تشبيه ونشين تشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى أما إذا يفدي كبر يد الله يفدا يد هنو وسمع جي بصر غني كوي يفد ونن fala ya ƙulu kaifa nan ba za a ce yaya ba wala ya ƙulu mislu wala ya ƙulu mislu kuma ba a cewa kamar kaza Allah yana da hannu kamar ba a faɗar wannan ba a cewa kamar fahada la ya kunu tashbihan to idan wannan ne mutum ya yi to ba zai zama tashbihi ba قال الله تعالى الله تعالى ليس كمثله شيء ba wani abu da ke yin kama da shi wa huwa samiul basir kuma shi Allah shi ne mai ji mai gani kai ma kana ji kana gani amma Allah mai ji mai gani ba irin naka ba irin nashi da ya dace da jalalarsa ya ce unzurul kitab ka je ka duba littafin da muka yi magana akan sa muhtasarul ulu fafihi fawaid fafihi fawaidu kathira akwai fa'idodi da yawa a cikin wannan littafin nan za mu tsaya karatunmu na yau in muka zo za mu tashi dalili na biyu al'adilla al'aqliya dalilai na hankali da suke nuni zuwa ga korewa Allah wato kamantacceniya da halitta dalilai na hankali yanzu dai mun ji dalilai na mai na nassi za mu zo insha Allah mu ji dalilai na hankali a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik shar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته